إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
‘Yan uwa masu kallonmu da saurare barkanmu da barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha ta gidan rediyo da TV na Bonferai. bonfere dai yare ne na zabarmanci ga hudun da ke waje mun sha ta'arifin shi ne ake ce ma wayewar kai yawwa na'am
a yau muna juma'a sha shida ga wata na biyar shine jumada ula hijira ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 yayi daidai da bakwai ga wata na sha daya miladiya ta isa alaihi salam shekara ta 2025 yan uwa masu kalamu da saurare kamar kullum muna tare da shehin malami shakka malam abdulmalik hamis almajirin malami daga nan yame jamhuriyar nijar inda a ranar juma'a karfe tara zuwa goma malam ke yi muna muhadara mun gangaro cikin alistimar duk da yake karatun ne ya ɗauki lokaci an shiga shekara ta uku alistimar shi dai ne karatu ya ƙara mulkin mallaka mulkin mallaka an gangaro an zaka tasirinsa da yakar musulunci da sauransu to sati biyu da suka gabata muna cikin nukatul arba nukatul arba ana cikin attatbi' satin da ya gabata attatbi' malam ya tabo nukutoci guda uku an yi nukuta guda biyu ana cikin ana cikin ta'alim da adda'wa to cikin da'wa ake ana raddu shubuhat to insha Allah ta'ala malam zai tashi daga cikin radu shubuhata zuwa inda Allah ya sauwake akarmaka Allah bismillah
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina wa habibina wa qudwatina wa rasulina wa qa'idina wa qurrati a'yunina muhammad ibn abdullah صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai ta gidan rediyo da TV da ake kira Bonferai da take nan Yamai babban birnin jamhuriyar Nijar muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci. To, kamar yadda alarmu Isa ya gabatar cewa idan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko a duk sati muna zakkuwa muna gabatar da karaturan juma'a daga tara na safe zuwa goma kan abin da ya shahi asalin karatun shine na al-mustalahat an gane ko wanda yanzu fiye da shekara goma Allah ya taimake mu ana gabatar da wannan karatu alhamdulillahi rabbil alamin an tattabu mustalahat daban-daban har muka kawo zuwa ga mustalah na al-istimar ta'rifuhu anwa'uhu ahdafuhu asbabuhu wa atharuhu sayyi'ah al-hissiyyati wal ma'nawiyya 'ala al-fardi wal mujtama to dan haka cikin wannan Allah ya samu ka gangaro cikin mustalah na al-istimar wanda kuma mun gangaro mun yi bayanai daban-daban har mun shigo cikin tasirin mulkin mallaka game da addini wanda cikin shi na har yanzu ake ta fafatawa shekara kusan cikin ta uku cikin ta uku to dan haka dai har yanzu za a ja wannan maudu'in saboda tasirin sa musamman alaka shi da rayuwar mu ta yau irin abubuwan da ake gani na kalubale haka to kafin mu shiga cikin maudu'i ga dangadan akwai nukta guda biyu da ya kamata mu yi bayani kansu nukta ta farko mun dauki alkawalin za mu bayyana waɗansu wato ƙofofi waɗanda suke faɗaɗa ma ɗalibin ilimi kofa ta bincike na ilmi ya samu mautu ai masu yawa don gabatar da karatuttuka na'am haka ne ko wancan satin muka muka fara wannan na'am nukta ta biyu sai kuma wani abu da yake da alaka da kasar Najeriya da ya faru a yan kwanakwanakin nan ya kamata mu ɗanyi raskwana ba za mu yi karatu kan shi ba amma dai za mu ɗanyi bayanai sai mu ci gaba da maudu'in mu na'am insha Allahu rabbul alamin na'am Eh, game da haɗa maudu'ai bari mu fara da su shine cewa mun faɗi wasu ƙa'idodi da su suke taimaka ma ɗalibin ilimi wajen mi wajen faɗaɗa bincike da maudu'ai yau za mu kawo abubuwa guda biyar waɗanda su ba yadda ake tsara maudu'a bane a su maudu'an ne da kansu amma suna da faɗi kwarai da gaske na farko shine abin da ake kira al-asbabu wal mawani'u wal hikamu wal maqasid Mm.
nukta guda ce ita shahi waɗanda abubuwa guda hudu na'am al'asbabu Mm.
duk abin da kake son ka yi bincike kan shi ka samu al'asbab na'am dalilin abkuwar wannan abin to kaga abubuwan da suke faruwa a duniya ba zancen miliyon ba ne ko biliyan gaskiya suna da yawa to nemo asbabu ɗinsu mi yasa muke kaɗaita Allah misali tauhidi kenan mi yasa muke sallah mi yasa muke bada zakka mi yasa muke yin haji mi yasa muke yin azumi Mm.
mi yasa kaza kaza kaza kaza kaza in maudu'i dubu ka samu duk zaka iya sa su karkashin al-asbab na'am abu na biyu sai almawani su al- asbabu tare da almawani suke tahiya in an ce almawani jam'i ne na almani'a wajen wadansu malaman lokacin sun ce ma almani o ana yi mishi jam'i da almawani an gane ko fawaid shine cewa abinda ya hana s- asbabu su yi aiki wani lokaci asbabu za su yi aiki wani lokaci asbabu ba sa yin aiki misali mutum ne yayi laifi ya kamata a yi masa mi hukunci a yi masa hukunci to sai aka ga alkali bai mishi hukunci ba an samu mi to sai a bincika wani mani ne ya hana alkali ya masa hukunci na'am duk lokacin da zaka fitar da hukunci ko a cikin aƙida ko a cikin shari'a ko a cikin ma abin da ya shafi hankalin ɗan adam to ana buƙatar tawafuru al-asbab ko ashurut wajen waɗansu wantifa'ul mawani zan ba da misali don mu gani tunda in kai ta larabcin wani ba ganewa zai yi ba.
gaskiya mutum ne ya ci kuɗin wani an gane ko?
na'am sai an ka kai shi gidan alkali misali a ce za a ɗaure shi mun gane ko?
na'am to in mutum ya ci kuɗin mutum ya ƙi biya ai za a yi masa hukunci ko Haka.
sai alkali bai masa hukunci ba sai aka bincika lafiya sai al- akwai to nan ne galibi ake tuhumar mutane da cewa sun yi zalunci saboda da mai ba da fatawa da mai hukunci wani lokacin laifin na iya zamantowa iri ɗaya amma hukuncin ya bambanta
lahin na wanda ake tuhuma ko Eh, su a'a, ba tuhuma ba sun ma aikata iri ɗaya ne amma hukuncin ba guda ba ne na'am
mutum na ya ci kuɗin mutum sai alkali bai ɗaure shi ba amma da ya- wannan ya ci kuɗin shi wannan ya ci kuɗin shi sai ya ɗaure guda bai ɗaure guda ba kaga sai a ce alkali ya yi ya yi son Ya yi rai son rai, na'am.
sai an ka bincika gudan baban shi ne wanda ya haife shi na'am
ba san ko ana fahimta ta ba Na'am.
to shi yasa in ka ga mutum na hukunci alkalinci ko yana bada fatawa mutane na iya zuwa su yi aiki iri ɗaya amma hukuncin sai zama to ba ɗaya ba ya bambanta na'am zamanin sayyidina ibnu abbas radiyallahu anhu Amin.
wani mutum ya zo wajen shi ya ce mai hukuncin wanda ya kashe mutum yana da tuba ya ce bai bai da tuba dan jahannama na khalidan fiha Mm.
kuma ran nan ana karatu sai wani ya zo ya tambaye shi mutumin da ya kashe mutum yana da tuba an gane ko in ban manta ba cikin al-musannaf na ibnu abdurrazzaq ya kawo wannan isa ne Na'am.
sai ya ce yana da tuba sai dalibai suka ce haba akramakallah fatawa Guda.
iri ɗaya kuma uh, amsa ta bambanta Na'am.
ya ce wancan wanda ya zo lokacin da ya zo yana cikin hushi yana huci yake son in yi mai fatawa ya in mutum ya kashe mutum shina shiga aljanna ita ya kashe wani hice tuba shi ko wanga naga ya taho sagagagara ya riga ya aikata Allahu akbar to shi yasa da yawan mutane suna zargin mutane ba su yi adalci ba ba su san dalili ba saboda rashin sanin mawaniya shi ke kawo matsala na'am
mun gane wannan na'am amma yin akwai ɗan ƙur'ani yuna zai ce to kai kajiya Eh.
kajiya wai kaji wai mutane su iri hukunci guda kuma a cewa su "Eh." to bari mu baka hukunci da ayoyi a alƙur'anance kai ɗan ƙur'ani yuna na'am eh me hukuncin wanda ya mace kazafi
za a yankin shahadi na na kazahi ko kazahi na'am Allah ne da kanshi ya faɗa wallazina yarmuna almuhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a fajliduhum 80 jalda budala 80 za a yi mutun idan yayi ma mace kazafi kaman ma wadda ba ba mazinaciya bace in mazinaciya ce wannan sai dai a mishi ta'zir kamar da suke cewa ta'zir a cikin ilimin fiqh na'am haka ne ko ba haka ba haka to amma kuma ƙur'anin da kanshi ya ce akwai mutanen da wannan hukuncin bai hau kansu ba wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu laminas sadiqin Allahu akbar in miji ne ya zargi mata tai to nan ba kasahi da aime ba li'ani za su yi in ya yadda
alqur'ani ce a alqur'ananci
Mm. na'am kaga duk lokacin da azaba ta Allah ta zo ga kafirai in sun kace sun tuba ana karba ba a karba ba tuban a su karba na'am qalu ya wailana inna kunna zalimin fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin falamma ra'aw ba'sana qalu amanna billahi wahda wa kafarna bima kunna bihi mushrikin falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana haka Allah ya ce a alqur'ananci na'am amma akwai waɗanda sun kaga azaba Allah kuma Allah ɗauke musu azaba Allahu akbar Fala- falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunusa Mm.
Allah ce lamma amanu kashafna anhum azabal khizi fil hayatid dunya Allahu akbar saboda su Allah ya san tuban da sun kai tuba ne na gaskiya shi yasa da sun ka azaba Allah ɗauke musu ita a alqur'ananci shi yasa ka daina zama ka ci tuwo ka koshi ka rinka yin ma malamai hukunci daga nesa kai da baka san komi ba Mm. gaskiya to duk hukunci in zaka yi in na aqida ne in ba na aqida bane to ka san wannan al asba tawafurul asbab wa shurut wa intifa'u a al mawani ko cikin aqida ko cikin ibada ko cikin komi ka sa wanga dalibin ilimi yanzu kana samu na'am mun gane ko na'am mutumin da ya jifa da alqur'ani me hukuncin shi
ya kafir ya kafirta to mutum bi na sun ka jifa da qur'ani guda mun ka ce kafiri ne guda ba sai mun ka ce ba kafiri bane na'am sai a bincike mu Mm.
ashe wanga da ya jiwa da ƙur'ani bai da hankali da kabano na hito iske ƙura ya ɗauko ƙur'ani wani ya jiwa da shi na'am don kace mahaukaci kafiri mi kai aikin banza to ka gani to ta Allah ɗaliban ilmi abinda ake bukata gare su su yi hattara wajen ganin malamai sun fitar da wani hukunci su zabura busan dalili ba suna cewa an yi cin amana an yi zalunci an yi wane ne an yi wane ne Na'am.
ba haka nan da aka gudanar da al'amura ba gaskiya mun gano da kyau Na'am, to akramakallah.
al asbab wal mawani sai kuma mi sai mun ka ce wal hikam duk abu in ka ji shi na shari'a al hikam hikimar da ta sa aka yi shi nan ma sai ka samu maudu'i he da dubu shine suka kira kuma waɗansu al maqasid Mm.
me yasa Allah ya ce ayi sallah hikimar da ta sa muke Allah ya ce ayi sallah na'am me yasa Allah ya ce wanda ya zina a yi mishi bulala ɗari in kuma ya taɓa yin aure a jefe shi me yasa kaza me yasa waɗanne hikimomi suke kar kowace ibada dibo wato wannan yana shiga cikin karkashin dukkan umarni na shari'a da hali na shari'a duk abin da shari'a ta umurce mu da shi waɗanne hikimomi ne sun kasa an ka umurce mu da shi duk abin da shari'a ta hane mu waɗanne hikimomi ne suka sa shari'a ta hane mu Na'am.
dan Allah ba zai hane ka da abu ba sai in abin nan yana cutarwa ya cutar da kai duniya da lahira Allah ba zai umurce ka da abu sai abin nan yana amf- abin nan yana amfanin ka duniya da lahira Na'am.
sai kai talammusul hikami wal maqasid maudu'i hidu dubu zaka fitar bi idnillahi ta'ala mun ji wannan da kyau na'am akramakallah abu nukuta ta biyu sai al-asalib wal manahij in kana son ka samu maudu'ai masu yawa sai ka dauki asalib Aj- asalib jam'i ne na uslub al manahij jam'i ne na manhaj nan ma zaka samu maudu'ai he da dubu Mm.
kaga uslubi in an ka ce uslubi sai ka riƙe uslubin alƙur'ani wajen kiran kafirai uslubin alƙur'ani wajen tabbatar da tauhidi uslubin alƙur'ani wajen tabbatar da manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam uslubin alƙur'ani cikin balaga ne cikin fiƙihu ne yaya ƙur'ani ya kawo hukumce hukumce yaya ƙur'ani ya bi salo na kaza na kaza sawa'an al-asalibul balaghiya ne ko ko al-asalibud da'awiyya ko ko al-asalib ga sunan daban-daban daban-daban daban-daban ko kuma uslubin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bi wajen kiran mutanen makka ko wajen kiran kafirai ko uslubin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a wajen kafa daular da yayi uslubin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin kaza uslubin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a fagen yaki a shirya yaki uslubin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen rabon zakka uslub gashi nan tak tak tak tak tak tak tak tak barjak Allahu akbar
ka gani ko ko uslubin wani malami a littafinsa yanzu da zaka samu malami dubu sun rubuta littafi a wani bangare sai ka ce to uslubin malam wani wace hanya ya bi wajen gudanar da aikin shi uslubul imamul qurtubi shin a cikin littafin shi ko cikin littafin shi akwai bangarori daban-daban akwai bangaren fiqh akwai bangaren qira'at akwai bangaren tafsiri akwai bangaren kaza kaza kaza kaza kenan yanzu da za a kama malami dubu sai a ce to kowane kai karatun uslubin da ya bi na'am shikenan maudu'ai sun haɗu sai almanahij manhaj shine kamar tsarin da ake bi kowa yana da nashi tsari almanahijul ilmi yanzu misali sai ka ɗauko muna da ƙasa misali yanzu a bisa doron duniya wanda mu ji sun ɗauki duniya ta ce ta yarda da su ko kakara ƙasa 195 misali na'am sai ka ce to yanzu il- karantarwa misali system educative to usulubin da ake bi wajen karantarwa a Nijar da wanda aka bi a Najeriya da wanda aka bi a Ghana da wanda ƙasa 195 kana da maudu'i 195 Allahu akbar manhajin da suke bi Na'am.
sai ka karanta muqarrarkin su kaga yadda suke bi malam wani ya uslubin shi wajen karantarwa ya yake karantar da nahwu ya yake karantar da sarf ya yake karantar da hadisi ya yake karantar da tafsiri ya yake karantar da kaza uslubin sa manhajkin da yake bi wajen kaza madu'ai suna da yawa Allahu to sai nukuta ta uku bayan al-uslub sai al-khutat al-khutat shine jam'i ne na al-khutta Mm.
shine plan an gane ko Na'am.
shi plan kamar a ce maka wato wata hanya ce wadda ka bi don tabbatar da manufofinka na'am an gane ko Na'am.
to wannan khutta zaka ga ita ma tana da yawa na'am Eh, Khomeini bayan yayi sauran Khomeiniya eh, ta kasar eh, Iran a 1979 Na'am.
ya rubuta wani littafi al-khutta al-khamsiniyya Sh- tsari na shekara 50 wanda zai bi don saboda yaɗa shi an ci a duniya
shekara 50 shekara hamsin amma ba shi yana nufin yayi na shekara hamsin kenan wanda za su biyo bayan shi su ma su su dora to hutta wani plan ko wace ƙasa ta duniya tana da nata plan tsari
wanda yayi
wanda yayi kuma za a yada shi a duniya to hakan ga us- huttar da malam yanzu misali in ka zo ga wuri za ka yi wani aiki ya kamata ka yi hutta shine suke cewa etude de feasibility ya yan plan to in babu plan aiki bai yi shi ko dan afirka tsari abai so so shi kai shahwada in yallume bai iya ba shi ta kuwa
na'am ana ganewa Na'am.
to kaga in Khomeini yayi hutta ta yada shi an ci a duniya wace hutta kasashen sunna sun kai na ƙara ƙarfafa sunna da yada sunna a duniya
gaskiya kowane malami wace hutta yayi a garin su ko a yankin su ko a unguwarsu ta taimakon addinin musulunci kowane mai kuɗi wani tsari ya bi a rayuwarsa don taimaka ma addinin musulunci Ba wannan.
kowane mai mulki wani tsari ya bi don taimaka ma al'ummarsa system kingdom wato wannan plan din karatu ne mai yawa eh, eh, musamman game da almashari yadda za a tsara waɗansu abubuwa da za su tafiya
na'am abu na hudu sai al-khasa'is shi ma nan ana samun maudu'ai masu yawa in an ce khasa'is ala ramar isa Na'am.
shine kamar abubuwa da sun su- wato keɓantattun abubuwa da wani abu yake da su wannan shi kana fara ne tun daga tauhidi na'am kaga Allah subhanahu wata'ala hal ta'lamu lahu samiyya na'am kaga Allah bai da abokin tarayya cikin sunayensa ko cikin sifofinsa ko cikin zatinsa ko cikin mi ko cikin ayyukansa na'am an gane ko ko cikin bauta mishi haka An gane ko?
Na'am.
To, khasa'is na Allah subhanahu wa ta'ala suna da yawa ba wanda ya san iyaka sosai Allah, don laisa ka mithlihi shay wa huwa sami'ul basir. Abinda Allah yake yi wanda kowa bai iya yi. Gashi nan barjat karatu ne mai yawa.
Gaskiya.
Wa yake iya saukar da ruwa daga sama in ba Allah ba? Wa yake halitta in ba Allah ba? Khasa'is na rububiyya da khasa'is na uluhiyya da khasa'isul asma wa sifat kathiratun jiddan jiddan jiddan jiddan.
na'am khasa'is na alqur'ani abubuwan da alqur'ani yake banta da su khasa'is na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗanda yake da su wanda kowa bai da su a duniya ka gani khasa'is khasa'is khasa'is sai kai bincike na khasa'is kaza khasa'is kaza khasa'is kaza khasa'is kaza na'am abu na ƙarshe na biyar din dama guda biyar ne yake so in dauka cikin wannan tsarin sai kuma al-akhta kurakurai ya an ce kurakurai babu wanda bai ku- bai kuskure gaskiya sai dai hanyar da za a bi a gyara kurakuran su ne sun ka hanyoyin da za a bi su ne sun ka bambanta sun gaban banza wani da hikima shi ke gyara kuskuren shi wani kuma wajen ba shi gyara kuskuren sai shi abin da ya yi kuskuren da wancan ɗin ya yi na'am ko ba haka nan bane gaskiya to mutum ne ya maka kuskure an gane ko Na'am.
to marmakon abi hanyar da za a bi a warware kaga misali kamar yanzu zan bada misali kamar accident Mhm.
sai ayi accident cikin circulation wani mota wani ta buge ta wani na'am kowanne su tana yana da assurance ko ba haka nan bane Na'am.
marmakon a hito a tattauna a kira assurance shi wanda an ka buga kaga an yi mai laifi ko da hitowa ta sai shi kai ma wancan bugu shi zagai ya ci mutuncin shi kaga shi an yi mai laifi amma laifin da ya yi ne ya ya yi muni eh to dama shedan kullun wanda an ka zalunta shi adda kile in ji wani malami nami na a samu maslaha saboda in ya bi abin a hankali sai a samu maslaha amma shedan dama yana son ai maka wani laifi ya tunzura ka nan da nan sai ka yi laifin da yafi wanda an kai maka sai ka koma ba da- ba da- ba da hakuri bayan kai da kamata ba hakuri na'am to don haka al'akhta muna da kurakurai yanzu kaga sai ka ɗauka kurakuran da mutane suke yi a cikin aƙida suna da yawa kurakuran da ake yi cikin ibada suna da yawa kurakuran da ake yi cikin mu'amala suna da yawa kurakurai na jagoranci suna da yawa kurakurai na da'awa suna da yawa kurakurai a ɓangarori daban-daban cikin kowane in ka ɗauki tsarin rayuwarmu muna da kurakurai
na'am to ka gani sai a ɗauko su kurakurai na zamantakewa kurakurai na eh, kasuwanci da tattalin arziki kurakurai da ake yi wajen shari'a kurakurai da ake yi a ɓangaren tsaro kurakurai da ake yi suna da yawa ko kurakuran wane ba kuma dole sai ka haɗu sunan mutum ba da kabila ta da garin su don ka buɗe mai hota ba hakan na ake ne ba a'a muna yin kaza muna yin kaza kaza kuskure ne kaza kuskure ne ga daidai kaza kuskure ne ga daidai ga hanyar da kamata ga hanyar da ya kamata a bi wadda addini ya faɗa ba wai ni ni ce ba na'am
kuma ana buƙatar ka tabbatar da abin kuskure na don sai ka kawo dalilin da suke nuna kuskure na sannan ka kawo yadda za a gyara shi Na'am.
kakka ta kai abin da ka gani kuskure cikin hankalinka tana yawa a shari'a ba kuskure ba gaskiya gaskiya ka gani to waɗannan insha Allah ta'ala sai mu basu haka sai zuwa sati mai zuwa a dan ƙara waɗansu abubuwa wanda suke ƙara maudu'ai saboda ɗaliban ilimi su san hanyoyin da ake bi ana fitar da maudu'ai masu yawa irin waɗanda abubuwa suna taimaka ma ɗaliban ilimi a matsayin mu na ɗalibai wallahu ta'ala alam Na'am.
eh, abu na biyu kafin mu shiga cikin karatu na wancan namu na at-tatbi' tasirin mulkin mallaka game da addini kuma akan nukta ta addini kuma mun shigo cikin at-tatbi' shine kafin mu shiga wannan sai mu zo zuwa ga abin da ya shafi eh, abin da ya kwaru Najeriya kwanakin nan.
na'am Donald Trump shugaban ƙasar Amerika ya fito ya ce za su kai ma Najeriya hari saboda ana kisan kiristoci ana musu kisan gilla ba gaira ba dalili ko ba gaira ba sabab.
na'am
An gane ko? To yanzu hankalin duniya ya fara komawa can.
na'am Ƙasar Rasha ta gargaɗi Amerika cewa idan ta ce za ta yi amfani da ƙarfi game da Najeriya to ita za ta tallafa ma Najeriya in abin ya kai su yaƙi za a yin yaƙi.
haka rasha ta haka rasha ta ce abu na biyu kasar china ita ma ta gargadi kasar america No.
cewa ita ban ji ta ce za ta yaƙi america ba amma ta nuna cewa ba ta yadda ba na'am
muna gane wannan da kyau to shikenan sauran kuma najeriya ita ko an ce ta fito ta naji rahoton najeriya ta ce eh, najeriya tana kula da haƙƙin eh, talakawa kuma duk da haka ba ta yadda najeriya amerika ta yi mata katsalan da ma a cikin harkokinta na cikin gida ba kuma amma dai duk da haka amerika dai suna iya aiki tare a ɓangarori daban-daban na'am muna ganewa to waɗanda dai su dai ne abubuwan da suke faruwa to ya kamata mu yi ɗan bincike da waɗansu abubuwa zan ɗan bijiro da waɗansu kamar wannan ya kamata a yi karatu ne a kan shi musamman na'am amma ba za mu yi karatu kan shi ba watakila can gaba zuwa yan akwai dama ana iya karatu kan wannan shi kaɗai na'am
zan ɗan yi bita kaɗan game da wagga mas'ala don wasu wato kamo ta na sun kai da sama na'am ka san kamuwa daga sama ma'ana su yanzu na suke kallo donald trump amma alhali matsalar ba ta donald trump ba ce asalin matsala asalin matsalar daga ina ta samu asali bari mu ɗan yi bayani na'am Libo, tun daga lokacin da turawa suka yi zama a conference de Berlin, lokacin da an ka tsara yadda za a mulkin mallaka a 1884 zuwa 1885, 1884-1885 a No.
Berlin a kasar eh, Jamus Almai.
na'am
Sun tsara yadda za su yi ma kasashen duniya mulkin mallaka, na'am musamman Afirka.
na'am To, yanzu alaran mai isa sun samu sun yi mulkin mallaka sun kawo tsare-tsarensu sun tafi. An gane ko?
Na'am.
To, bayan wannan yanzu kuma sun ce sun ba sauran kasashe 'yancin kansu irin su Nijar su Najeriya mafi yawanci dai kasashen Afirka a 1960 don an ka ce an ba su 'yancin kansu.
Mm.
Muna gane a galibinsu.
na'am sai waɗanda sun kai jinkiri irin su Africa du Sud wadda an jima ana fafatawa ba a jima ba an ka ba su 'yancin su da sun ka gare abin ya yi wa ya ba yadda za su yi.
na'am ba to yanzu shi bature turawa sun ciza yatsa da sun ba 'yan afirka yancinsu saboda arzikin da ya bayyana a afirka makomar duniya gaba ɗaya tana fuskantuwa ne alƙiblar duniya ta tattalin arziki da cigaban duniya tana dawowa afirka tunda nan da allah ya aje arziki mai yawa da sun san akwai abba ba san shi na da yawa irin haka ba saboda yanzu da suka ƙara gano irin arzikin da annan na'am shi yasa premier minister na belgic lokacin da ya turo fada-fada na- na belgic na turai ya ce su zo su yi- su yi- su su yada addinin kiristanci sai ce to amma ku san gakko taba yan terikinmu na tattalin arziki kakku ce musu giyar turai haramta ku ce musu burkutu kamar giyar da suka yi lokal ita ta a haram amma tasu halarci ya ce kuma ku yi ta nuna musu gudun duniya su yi ta son lahira amma saboda mun san akwai arziki ƙarƙashin ƙasa mu kwashe shi diskurkin shi na nan akwai odiyo akwai rubuce ba ƙarya nake yi mishi ba muna gane wannan da kyau No.
to kenan yanzu ingila ita ta yi ma najeriya mulkin mallaka na'am to amma da ingila da faransa da amerika duk ɗan juma na ɗan juma tare na ake Gaskiya.
can amana na aka yi tare a raba gaskiya su sun ka kashe kadafi an kai taro tare an ka kare kuma an ka raba ganima Haka.
haka da suka yi haka To, yanzu an zo zuwa min nafsan sassanta an ba da ‘yanci, Mhm.
an gane ko?
na'am To, Faransa ta nemi ta yi aiki tare da Najeriya, saboda ta farcimci Najeriya tana tasiri an Africa del West. An gane ko?
Na'am.
Kuma mahiwancin kasashen da Faransa ta yi ma mulkin mallaka suna da iyaka da Najeriya musamman Africa del West.
Mm.
Benin in ka ɗauka, Nijar in ka ɗauki Chadi, ina fata ana fahimta ka.
kamaru kamaru duk suna da iyaka da najeriya Na'am.
to sannan sauran kasashen ba su da iyaka da najeriya amma suna ti- tasirantuwa da najeriya na'am kenan yanzu ita ko faransa ba ita yi ma najeriya mulkin mallaka ba shi yasa ta so najeriya ta yi aiki tare da ita a wannan lokaci najeriya tana da karhinta tana da abin nan nata a minafson abin nan sosondu alif da 1962 hamma abin ya kai alaka ta yi tsami sai najeriya ta kori ambasada na faransa na France a 1962 ya tafi koma kasarsu. Daga wannan lokaci Faransa sai ta gane in Najeriya ta zauna lahiya ta rasa Afirka ta yamma.
to Shi a dalilin da yasa suka tafi suka kirkira musu yakin biyafara. Ai Faransa ita ce gaban yakin biyafara su Ingila biyu wa bayana sun kai. Saboda 'yan teren Faransa Emina sai.
Mm.
To da an kai biya yakin biyafara Allah ya bada nasarar da ba su taba sa tsammani ba saboda da Amerika da Ingila da Faransa suna tare bayan ujukku suke kuma sun hana sai da makamai kuma gashi Niger ɗaya ta duk duniya tare da Najeriya kuma aka yi nasara akan makiyar Allah Allahu akbar to wannan abin ya ba su mamaki kuma ya sa jori cikin listin war saboda sun so ya ba su a- Niger a sa arewacin Najeriya tsaka- tsaka a kare da- da- da da arewacin Najeriya
na'am muna ganewa Na'am.
to wannan an riga an ƙetare shi sai aka zo kuma ana na ana na ana nan suka rasa yadda za su yi a ƙirƙiro da za a raba najeriya uku najeriya ta ƙira rabuwa uku tunda su su ijikku son da sun kai ibo su ja nasu yanki su ko yan eh, yarbawa su ja nasu yanki can arewa su ko su ja nasu yanki wagga ba ta yi ba muna ganewa Na'am.
to wannan an wuce shi aka zo aka kirkiro boko haram boko haram sai ta tsaya cikin jiha guda ta so ta shiga sauran jihohi amma ba ta yi tasiri ba irin yadda suke so Na'am.
kuma boko haram ta ƙi resir har yanzu irin yadda suke so amma sun ga ta yi rauni Mhm.
aka zo aka kirkiro 'yan kidnapping da lakurawa na'am duk dai a raunata arewacin najeriya saboda nan na musulmi suke kuma nan na ƙuri'a take mai yawa don musulmi bai jin tsoron haihuwar 'ya'ya gaskiya
to yanzu duk sun ga wannan abin yaƙici yaƙi canyewa to shi yasa sai suka ƙirƙiro wannan magana dama tsohon system ne ita prime minister ta ƙasa africa du sud an gane ko batura ko namijin wasu sun ce namijin da haɗe wannan magana prime minister kin na wata sun ce mace ta ta haɗi suka ce afirka aljanna ce ta duniya amma in babu 'yan afirka bisa gare ta la hawla wala quwwata illa billah
kenan su suna son afirka a ba su mi yan su afirka Afirka.
bature faɗi wannan fa kenan mi in suna iya kashe mu gaba ɗaya su dawo su rayu nan za su yi za su za su kashe.
yi wannan ba a jima ba shugaban ƙasar faransa sarkozy wanda an ka kai gidan kaso an ka garkame na'am ya faɗi wata magana game da demografi game da majalisar ɗinkin duniya na'am yake cewa a l'époque de Louis XVI wani shugaban kasar Faransa na wanda ake cewa Louis XVI milli wajen wanda an kai ma eh, revolution kina an ka abin nan nashi yake cewa France tana da mutum miliyon 22 22 miliyon Ingila tana da mutum miliyon 18 a wannan lokaci suke jagorantar duniya yace le monde se passe chez nous America lokacin nan mutum miliyan 2 na gare ta yace yanzu kuma duniya ta canza daga lokacin da an ka aihe shi a 1955 zuwa wannan lokaci da yake wannan magana ba a jima ba yace mu al'ummar duniya ta yi ribanya so uku yace lokacin nan duniya tana 7 miliyar 500 miliyon mutum biliyan bakwai da mutum miliyon dubu eh, ɗari biyar Libya. Na'am.
kenan ta yi multiple har so uku yake nuhi banda yanzu ma ba a masan inda an ka kama gaba yace azi ita kadai tana da mutum miliyar hudu azi
Na'am.
yace to da nan zuwa shekara talatin yace afirka za ta zama mutum miliyar ɗai da rabi zuwa miliyar biyu zuwa miliyar biyu da rabi ana ji da kyau Na'am.
yace shi gabakin shi sarkuzi Na'am.
turai gaba ɗaya an haɗa ta union european in nan an ka ƙara ba su wuce mutum miliyon 400 zuwa miliyon 440 za su kai nan da shekara 30 saboda ba su son yawan haihuwa suna tsoron talauci su sace arzikin mutane su ci da ɗiyansu su ji daɗi su yi kwana america miliyon 400 ake hasashen za ta kai katsan miliyon da bitan ya ce nan da shekara 30 nigeria dibu sai da hiddo nigeria ya ce nigeria ita kaɗai za ta kai inda ta he Amerika yawan mutane. Tare da cewa Amerika ƙasa ce mai faɗi Najeriya kuma faɗinta bai kai ma na faɗin ƙasar Nijar ba. Kenan za a kai inda sun zan kaɗan ƙwarai da gaske. Shi yasa ya ce, c'est la démographie qui fait l'histoire, ce n'est pas l'histoire qui fait la démographie.
Na'am.
yace mutane suke yin tarihi ma'ana da mutane ne ake haɓaka al'umma a yi wani abu da a zo a gani ba wai tarihi zai zuwa ba shi shi mutane mutane so tarihi bai aiki mutane na ke aiki har su yi tarihi Na'am.
yace to don haka majalisar ɗinkin duniya tana cikin hatsari yace don saboda majalisar ɗinkin duniya ta zanga ta nan ba ta da wani amfani yace in ka dibi shugaban majalisar ɗinkin duniya zanga shi nan ba duk kiriskin da aka yi a duniya ba kama jin bucin shi yace ya za a yi a ce afirka gaba ɗaya ba ta da member permanent a ƙasar a majalisar ɗinkin duniya ba ta da durwa da veto Eh, sud Ame- eh, abin na america du sud an gane ko Am- eh, eh, ba- ba ta da member permanent an gane ko ba america waccan user ba wagga america ta wannan bangare Ba ta an gane ko Wakili.
ba ta da wakili na dindindin sannan in an ka dibi end ya kuɗi india ya ce tana da mutum miliyar biyu le peuple le plus euh, peuple du monde kuma bai da member permanent ya ce to nan da ɗan lokaci kaɗan majalisar ɗinkin duniya ma ba ta ba ta da wani amfani Allah.
to ka dibi yadda mutane da suke tsoron mutane su yi yawa a duniya sannan wato fon na bill gates sun hiddo wani tsari wanda za a rage mutane a duniya shina nan saman intanet sun ce za a rage mutum miliyar uku tuwa miliyar shi yasa Za su ragewa za su a duniya.
ragewa bari ka ji to sun yi ta kokarin a kawo yaƙe-yaƙe yaƙe-yaƙen bai kashe mutane irin yadda suke so saboda duniya yanzu ba su kaɗai ke makamai ba rasha na makamai china na makamai da an fara kama kwari sai ku so makamai ku kare kanku Na'am.
sun yi ƙoƙarin su yada irin su coronavirus ba su hadin ɗan afirka ba da coronavirus suna iya da koshi noma ba ta kashe su ba sai ta kashe su Na'am.
sun yi ta inventan virus da dama su wani ebola su wani sida duk wannan system kin ne tsoho to amma yanzu sun ce akwai wata dama wadda ta yi saura shine za a yi amfani da wani system da ake cewa JMO da English da Faransa ana kiran shi OMG wato genetical modify an gane ko organism ƙwayoyin halitta na abinci za a canza wanda su kasashen su in an canza shi sai an rubuta in zaka sayan wannan abincin an canza mai ƙwayoyin halitta to shi ake so a kawo kuma wanda ake so a fara kawo mashi Najeriya La hawla wala saboda iri ne wanda in an shifka bai hituwa kuma yana kashe kasa kenan za su kontrolin abincin al'umma to wannan shi ne suke son su kawo nan afirka mu gani saboda shi wannan yana ka- sawa abu yayi da gaugawa kuma ya manya manyan yaya amma in an shifka bai hituwa kuma ya kashe kasa kenan irin zai koma su za su kontrolin din shi daga nan sai su hallaka mu da yawa shi yasa wannan system ne abu ne da daddi ba yau bari kenan wannan zancen eh, a Najeriya ana kir- kisan kiristoci ƙarya ne ba tso- ba wani sabon sistem bane tsohon sistem ne na ga wata mata kirista tana bayyana waɗansu abubuwa tana haɗin maganganu kuma ni a fahimta ta dai ita alheri take so tunda ta ce kada kiristocin najeriya su ba donald trump dama idan aka yi yaƙi ta ce sun gani da amerika ta yaƙi afghanistan afghanistan su suka dawo suka mallaki yan taliban su suka dawo suka mallaki abin nan kenan kuma yan isis da amerika ta yaƙi da su a syria bayan amerika ta fita sun ka mallaka ta ce to su ba in suka yi wasa aka yi yakin nan ta ce tana yi wa 'yan boko haram kenan abinda take hasashe ita ma musulmi su zo su mallaka najeriya a yi yaki kenan kada a yadda da wannan na biyu take cewa musulmi ta hudu wata magana ta ce ba su yawan post din mutanen da ake musu kisa tunda adadin musulmin da ake kisa ya lubukani kiristoci nesa ba kusa ba wasu ta ce laihin musulmi saboda ba su fastin suna ta kokarin yakar juna shi yasa america ba ta sani ba to nan ne nake son in yi magana america ba sani bane abba ta yi ba wani fada ne na kasar najeriya ina ganin ko jihar ina ne yadda ya kai rahoto a abin nan majalisa ta america ya kai musu rahoto ce ana kisan kristoci saboda matsalar su da akwai jihar su ana yawan samun irin wannan yaƙi-yaƙi shi na ya kai sai amerika ta yi abin nan shi kuma ba wannan bane ko amerika tana ba shi kuɗi ya kai wannan rahoto don ta samu damar mi don ta samu damar damar shiga don haka abinda muke son mu gaya mata wannan magana ba zan ci amerika ita adda sai iya ita ta taimaka ma yan boko haram suke taimaka ma lakurawa don can ba su san ba a kashe musulmi a najeriya ba ko ko ba a yin fasting ba shi ba ne musulmin ne ake son a hallaka wanga shine hakikanin gaskiya al'amari sannan dama akwai abu biyu ɗaya daga cikin manya-manya wanda sun karɓi majalisar ɗinkin duniya ana kiran shi butros butros gali ya haɗe wata magana yake cewa da an ka tambaye shi kamar in ya ƙara aikin shi ma ina ma yake so ya zama yace tana yawa yace zama na Najeriya har ma suke cewa tun da Kirista ne amma kamar mulhid ne yana suna cewa ya ce shi karshe ma tana yawa ya koma mulhid bai ma da akwai Allah ba yace ka yalla ma Allah da ake bada labari yace Najeriya yake da zama in dai akwai Allah biron shi yana Najeriya aka tambaye shi meye dalili yace akwai abubuwa guda hudu abubuwa guda uku wanda su ne ma arrabitul arba'a an gane ko yace in an samu guda a ƙasa yace suna iya wace kasan nan cikin mintoci yace duk uku din sun taro a Najeriya yace kuma sun kasa wace kasan nan yace na farko suna so su samu kasa mai rikicin kabilanci yace Najeriya tana da rikicin kabilanci mai dadi irin wanda suke so an gane ku? na'am saboda dan kudu 240 arewa guda dan arewa 240 kudu daya kenan kaga babu amprasage ethnic wannan kenan rikicin kabilanci na mai daɗi wajen yaƙi ana iya yaƙi kai tsaye sun yi sun yi wannan ba ta samu ba ta kabilanci ta kabilanci yace suna son su samu ƙasa mai daɗin rabuwa mai rikicin ɓangaranci in ka ɗauki najeriya daɗin rabuwa gare tun da ko zamanin ujukku an ɗauke ta yankin ibo da yankin arewa da yankin mi da yankin yarbawa to an yi an yi kuma har yanzu wannan abin yaƙiya sannan suna son su samu ƙasa mai rikicin addini in ka diba kudu baka san iya addini da akwai ba arewacin najeriya musulmi ne su ko ɗancan ana ɗaukar su waɗanda ba musulmi suna ana son a tada rikicin addini kuma an yi an yace akwai zaman da suke yi ma ƙasa yace in sun kai guda zuwa biyu uku ƙasar nan ta wace yace najeriya sun yi zama talatin irin wannan najeriya ta kasa wacewa to don haka wannan mai bayani ita kirista tana ganin kama wasu abubu ne sabi ba sababbi ba ne waɗanga abubuwa ne da ɗaɗɗu donald trump yanzu ya sake ɗauko guda ne daga cikin waɗannan abubuwan dai da ake amfani da su na raba ƙasa sai abu na hudu cikin arrawabitul arba'a wanda ita bata kawo su kawo ba shine almasalih ana son ƙasa a samu mutanen da ba su son kowa sai kansu cikin ta mutumin da in dan siyasa ne ko jagora kan shi ya sani to wannan yana taimaka a kashe kasa ta yi malami mai wa'azi ko malami na addini ko malami na kristanci wanda kan shi ɗaya shi ke so wannan shi ba shi na taimakawa a hallaka kasa mai kuɗin da dama bai son al'umma kan shi yake so duk yadda za a ka sharri cikin al'umma a yada shi dai ya samu kuɗi yana son haka dan bokon da bai son al'umma ya son a bashi kuɗi a hallaka al'umma ta yi haka ake talakan da bai son ƴan uwan shi talakawa ya son wato a bashi wani abu na kuɗi da makamai ya je ya hallaka al'umma shi na saboda bai boturi bukata bukata waɗanda su ne tura suke amfani da su alatul gharb mun taɓa yin karatu kan wannan haka to kaji abin hakikanin abin da yake faruwa to sai a ƙarshe ina son in karkare duk da yake lokaci ya tafi game da ƙasar Nijar muna ganewa ita Nijar waye mata mulkin mallaka Faransa Faransa ta yi ta bin hanyoyi na iranin mulkin Nijar ya zan banza tunda duk waɗanda sun ka sani sun san mafi yawanci abin da ya sa an kai majori kudeta babban matsala ita ce uranium kinnan na'am tunda um, lokacin da an kai majori kudeta akwai baz militar nan cikin yamai wadda aikin ta ta kare jori da jori ya samu sabani da france wajen a ƙara ima iranian kuɗi saboda nijar an yi yunwa shugaban wannan kamfani ranar da za a kashe jori za a yi majori kudeta afuwan a kashe mata ta yi Na'am.
ran nan ya tiyate senegal har an kai kudeta an ka kare babu mai da order menene wannan
sun shirya abin.
kaga sun shirya na'am wanda duk ya sani nan baya bayan ga tanja babban matsalan shi samu matsala da faransa ƙara mau idanun kuɗi a canza mai shi an mahawar an ka zo an ka gaba da shi to yanzu faransa ta shiga cikin matsala kwarki na ga wani reportage da suka yi mutum miliyan takwas na france ake yi ma kufir ake yanke ma wuta mutum miliyan takwas a wuni i mutum miliyan takwas har sun kai inda yanzu suna samun irin ɗan ƙarkon nan na da wanda shekara ɗari sun kai aiki da su suna haɗi sun kace shekul fase sai a ɗauko itace a kaɗa da shi ake yin shofashi icce yadda mutanen mu suka zuwa su saro icce yanzu fa- muta- turawan faransa sun hana wannan to kaga akwai bala'i ko babu rashin iranium ke rashin iraniyan ma rama isa babu wadataccen iraniyan kuma sai an bada kuɗi na kazakistan tsada gare na rasha na rasha bai sai na rasha bai soyawa sun ce ƙeya suka yi da rasha za su kashe kansu kashin mummuke he to wannan kenan to kenan niger tana da laihi ga france na farko yakin biyafara na biyu iranium na uku gashi yanzu an yi juyin mulki kuma sun rasa iranium sannan ta niger ta ake iya shiga mali da burkina a kai hari kuma ba a samu wannan ba na'am
muna gane wannan da haka kyau na'am To, yanzu muna da laihi ga Amerika, mun kori Amerika daga, mun kori bas militar ta Amerika.
Mm.
To, shi yasa kwanakin baya Emmanuel Macron ya ce suna nan suna tattaunawa da Najeriya za su buɗe bas militar a Najeriya. Da kan shi ya kwaɗi duk wanda ya saurara jiya.
haka haka Donald Trump kuma yanzu tun da mun kore su daga Nijar, ina suke so su komo?
Najeriya.
Najeriya.
Suke so su dawo.
Kenan har yanzu IAS kin da Amerika da Faransa, NATO da Amerika uwa ɗaya uba ɗai gindin zamana suka beɗa. Saboda nan ɗin ne har yanzu Burkina da Nijar ɗin da Mali ɗin su da ake son a yaƙa. Ta Abuja sun yi kwanakin da masu ba 'yan tawaye sun shigo ta wannan yankin sun sa tsammanin ba da labari sai da aka bar suka shigo aka babbaka musu wuta suka gudu. Ta Abuja ba ta shigowa, ta Benin ba ta shigowa. To sun ga ta Najeriya tana da sauƙi gare su. nan za su zo su aza bas militar saboda a hallaka arewacin Najeriya kuma a iso zuwa ga IAS wanda shine hakikanin abin da yake faruwa ku daina mutane ƙarya kuna cewa wai akwai rikicin kashin mu- mu- mu- eh, eh, eh, mai nas existential eh, da existence ko existential na na na- na kristoci ba wani abu IAS kan ne ake so a yaka wani wata wace ƙarya ce ake ma mutane sai ni to wannan shine dama bature shegen duniya na in yin rasa wanga hanya wanga ta shi ka hitowa Gaskiya.
in yin rasa wannan wannan na shi gowa duk karatun nan na shi ke ya kamata duk wani mai wani analytics shi hattara wai wani a zo a ce ana kaza ana kaza kuma su su duba su gani wallahi an ka aji bas militar na America a Najeriya da na Faransa eh, na- arewacin Najeriya su halaka ka su go Niger haka ne haka ne malam sun zama kasashe daban-daban ruwan da sun zo sun zama mi sun kai a Najeriya me a'a su eh, turawan Faransa ba halaka mutane sun kai ba malin da sun ka zamna barkan da wuce wuce tsaya mi an kai banda kisan mutane burkina da sun ka zamna mi an kai banda kisan mutane wannan wai haushi da bukatar wani karatu ko aya ko wani hadisi To wannan kenan. Shi yasa nan kasashen mu na Sahel da basu zauna ba zahi a akwai. Kaga Africa du Sud zaman su sun kai har sun zama yan kasa.
Mm.
Mugabe sai da yayi da kat ya kore su daga kasar Zimbabwe. Saboda can sanyi a akwai akwai gonakin noma. Sai su kwashe su noma kashi 90 da wani abu cikin 100 su kai turai. Wai yan Zimbabwe suna kokarin su mutu da yunwa amma kasashen su na wai wai bature wai zamanin mulkin mallaka ya sai waɗannan gonaki. Ga hannun wa? dan mulkin mallaka zai sayi abu ga- ga ga hannun wani ƙaryar banza ya ce bai yarda ba ya kwace gonakin yabba yan afirka ce to ku nan dan muku in kuna yi in ba ku yi ku teku an ka je majalisar ɗinkin duniya an ka fara shari'a nan an ka yi an ka yi ta ta ƙari dama akwai expert na na shari'a na durwa sun ka ce musu in kun ka zo ku ce musu su baki na zuwa nan sun kai ya za a yi kuma su ce suna da ƙasa kamar muna yanzu da an ka ce an ka kai mu faransa ta kai mu wai shari'a wai mun kwace wai kamfanin iranium sai an ka ce to ai dan mulkin mallaka bai da haƙƙi cikin ƙasa ina ka ga haƙi kai da faɗuwa na kai kai ka zaka ɓara dan ta'adda dan fashi da makami na duniya ya za kai ka mallaki abu Allah ya kyauta Amin.
to da haka wannan a gurguje na ne dan bada abubuwan da suke faruwa don saboda mutane musu san irin abin da ake ciki kada wani ya zo ya ce Najeriya wani ne duk ba system kin ne NATO ta take nan da America suna son su samu wurin da za su samu su halbe mu kuma mu mun kai su ga Allah eh duk wanda yake bi mu da mummunan manufa da na ciki da na waje da wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba Allah kahi mu sani shi Allah in suna da makamin nukiliya suna da jirage kai abin da gare ka wa ma ya alamu jirgin rabbika illahu mu san muka sai sun zo sun zama da Allah a girgizar kasa duk su shige kaf kahirin banza cina ne albarka bari mu shiga karatu alar mai sa yanzu sai mu dawo zuwa ga nuktan mu ta al-istimar mun shigo cikin nukta ta at-tatbi'a tatbi'i mun kace shi da abin da ake nufi normalization to mun ce akwai nukta guda cikin da'awa tatbi'u da'awa mun ce akwai nuktoci guda shidda ko guda bakwai da ni kawo wanda kuma yau guda shida guda biyar din nake son mu yi su a gurguje guda ita adda tsawo zamu barta insha Allah ta'ala sai zuwa sati mai zuwa in Allah ya kaddara akwai rawa okay nukta ta farko da an kai cikin tatbi'u da'awa shine raddu shubuhat mu cikin da'awa ai mun an alqur'ani ya sanar da mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yadda in an ka kawo shubuha ake raddi tunda tun zamanin annabawa ana kawo shubuha kuma muna ganin uslubin da suke yi bi wajen raddi akan wannan shubuha ina fata ana fahimta ta to sai abu na biyu mun ka ce akwai al'ijazul ilmi cikin da'awa akwai ijazi abinda alkur'ani ya faɗa da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda sai yanzu bincike ya gano wannan abin haka yake kaga wannan ya nuna alkur'ani daga mi daga wajen Allah yake kuma ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yanzu bincike da ake yi sai an ka gano ashe iska shi ke ɗaukar sinadarin icce namiji ya kai ma mace sai ta haihu tun da icce bai ta haya zuwa wani icce babu wani taɓa ganin haka ashe iska shi ke ɗaukar sinadari ya kai to ashe Allah ya haɗe wannan wa arsalnar riyaha lawaqiha mun sanya iska yana yin kilili in ji malaman zauri ma'ana ashe lawaƙi waɗansu sun ce lawaƙi hatu sahaba kamar shi na haɗa iska na mace da namiji wanda suke haduwa na girgiji sai a samu ruwa tunda kasan sai an samu iska biyu sannan ake yin ruwa to amma lawaqiha bai ce lawaqiha sahabi ba duk wani abu wanda iskan yake kai mai ashe iska ne yake dauka ya kai ma wancan sai ya haihu to kaga yanzu binciken da turawa sun kai sai a gano wannan shi yasa malamai suke cewa ijazul ilmi yana daga cikin abin da ke sawar kafirai in sun kai bincike su ga musulunci in suna da rabo kuma wanda yake nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne tunda abubuwan da ke bada labarin su waɗansu babu su ma yankin shi yanzu misali labarin tekuna da alkur'ani ya basuwa ai shi manzo Allah sallallahu alaihi bai rayu da akwai teku ba gaskiya kwata kwata gaskiya to kenan ko in ya bada labarin teku hakikatan kuma wani abin da malamai suke cewa yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama barin duniyarsa tunda yayi hijira shekara tana 1447 yanzu ko an gane ko to bayan hijira kuma ya shekara nawa goma tunda ba da yin hijira ya mutu ba kenan sai ka kara shekara dubu ɗaya da 457 yawwa akwai bambanci tsakanin hijira da mutum manzo sallallahu alaihi wa sallam mun gano da kyau to ya za a yi inda qur'ani ƙarya ne ko sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ne ayi ƙarya ta shekarar 1000 da 400 da 57 wani irin mutum na adda ilimin da zai ma mutane ƙarya a shekarar dubu da wani ba gano ta ba ko ba ta kai ma ƙarya ba a wucin aisa tv na ta gano ka matakka ne kuna tare da ka dan fara yin sakin hanya yanzu na sati biyu tana gane ƙarya ta haka sai dai ta sama ido yalla tsoron kana ta kai ko ɗanka in ya gane ƙarya ta kaka yi yaro uban shi tabka ƙarya cikin mutane ya ce kai baba kai baba sai ya shuru ya san da uba ne ya barko ta eh eh wani yaro suke tattauna da wani da cizo sai ce matsin sai ce mata cizon ƙarya kaka yi to akwai wani mutum da nan sai ce yaro ya ka ko gobe ana tattaunawa da babba ba a ce mai ƙarya kaka yi in ana cikin mutane cewa aka yi jama'a a dibi maganar ga mun gane ko to ijazul ilmi hanya ce ta da'awa ba turawa ne za su zo su kirkiro mu ne yadda zamu yin da'awa ba muna ganewa abu na gaba wanda zamu kawo shine alhiwar amma shi ketare shi zamu yi zamu zo mu yi karatu nashi na musamman sai daga ciki zikru mahasinil islam yana daga cikin hanyoyi na da'awa da musulunci ya san da su a ambaci abubuwa kyawawa da musulunci ya kumsa na fata na fahimtata yanzu kaga akwai wani mutum a kasar Amerika sai yan musulunta ai dan shi yan musulunta yace ba dai don me zaka musulunta yace yayyayi da shi ya bar musulunci yace wallahi shi bai yarda ya ce shi ya da musulunci paske ya yi karatun musulunci ya gane musulunci shi ya shiga musulunci ya ce ma baba ne in kana so ka zo in gwada maka wasu abubuwa sai uban dashi bai gardama suka zo lokacin sallah an ka shiga masallaci shi uban ba sallah yanzu ba shiga wani akai an kai sallah an ka ƙari an kai komi sai an ka koma sai ce ma baba ne kaga bambanci tsakanin wani da wani duk daidai ne ake sahu guda aka shiga da talaka da mai kuɗi yace mai na biyu da an ka kare kaga an jefa wani abu yace ba jefa kodula ba yace to kaga addinin gaskiya to irin wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu nuna ma mutane mahasinul islam abubuwa kyawawa da musulunci yake dauke da su an gane ko wanda babu lokacin da mu faɗa irin wannan amma misali guda ma ya ishe mai hankali abu na gaba cikin wannan tatbi'ar da'awar da suke so shine tarhul as'ila yadda suke tambayan mu mu ba su amsa mu ma muna da izinin mu tambaye su an gane ko su ba mu amsa in kana da wayo in an ka tambaye ka wani lokaci ba amsa zaka ba su ba kai ma yi mai tambaya domin yana daga cikin abin da a gano hakikanin abu aini ai tambaya gaskiya yanzu misali wanda zai ce maka Yesu almasihu Allah ne cikin kristoci wal iyadu billah ba yaƙe yaƙe za a yi ba sai a toto a tattauna Allah yana mutuwa Tau, Allah na cin tuwo? Allah na sha abin sha? Tau, cikin Bibul kuma an ce Yesu almasihu ya mutu kwana uku sannan ya tashi. Shikinan. Cikin Bibul an ka ce Yesu almasihu ya ci biredi. Can ba sun ka ce wani wuri ya sha giya, shi sa an ka bikin shan giya. A ce annabin Allah ya sha giya. Ka gani? To ya za a yi a ce Allah kuma ya ci tuwo? Allah ya ci abinci ka gani shista sun kai ta wata dubara sun ka ce akwai wani abu ko suna ne Allah sutu da Allah sutu da ipostage ko menene suka kiran shi wai bangare biyu gare shi akwai bangaren Allah akwai bangaren mutum da Allah da mutum a gane wuri guda kai ka taba da irin wanga datu kwado in ji mata Allah shi dame tare da Adam khairu ma'qul aqida ce ta hululiyya Allah ya sabka cikin halittun shi wannan bayyuwa sai ka ji sun ce ai Allah ya ce wa ruhun minhu shi Yesu almasihu ruhi ne minhu daga wajen wato sashen ruhi na Allah kaga sun fassara min tabidiyya to amma shi annabi adamu sai da Allah bane kuma Allah ya ce fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi ba ma ce bai ce ruhun minhu ba ruhi idafar ruhi in yayi zuwa gare shi idafatu tashrif amma ba su yadda ba su ɗauko wannan ayar ce annabi adamu Allah ne kaga min ibtida'iyya shi ibtida'il ghaya da ana ruhi wanda hito daga wajen Allah dan in ka ce irin wannan zaka yi komi ma sai ka kona aqida ɗan ittihad lil kaun an gane ko ka ce komi ya koma Allah dan ya ce wa sakhara lakum ma fis samawati ma fil ardi sai mi jami'an minhu in ka ce haka nake nan komi ma Allah ne wadanda suke kawo irin wannan aqida wanda za mu zo cikin raddin shubuhat bahasin da muke nan gayi za a fitar da shubha karkashin wannan karatu kusan shubha dubu biyar to insha Allah rabbul alamin na'am akramakallah tau dubu biyar arama shubha dubu biyar da bakar zamu haruwa ko ce da fatiha sai zuwa nasi suna nan ina tattarawa inda Allah bani iko in kuma Allah bai sara ta tai tsobo suna nan cikin wani littafi ne tattara su wanda ne hada su shina nan suna nai al-muyassar fil qira'ati al-14 duk can da tattara su ko na mutu ku dauke shi ku cicciro duk waɗannan littattafan da safata da komi ku yi tayi yo ne karatu ne addini ne ni ba ni ne addini ba kuma rayuwa ba ta da tabbas don haka nan ni tattara su littafi uku na duk ma'lumata masu ƙarfi suna nan duk zan haɗa muku su ku riƙi in kuna so ku fito ku bi kuma ku yaɗa na magar makalla
mun gane wannan to sun ce annabi yesu almasihu allah ne saboda mi saboda yana da mahaifiya bai da mahaifi ko to cikin bibul annabi adamu bai da uwa bai da uba kuma mu ce allah bane wani na haifan mamaki
annabi adam ka gani Allah ce inna masala Isa inda Allahi ka masali Adam khalaqahu min turabin sun makana lahu kun fayakun. To kaga wanda yana daga ciki ka kawo zikru mahasinil Islam ka bayyana abubuwa da tarhul as'ila ka yi ma mutum tambaya cikin kai ka ce kaza to bari in yi maka tambaya shikenan ya ya halatta kai min tambaya ya halatta in yi min in yi maka tambaya to bayan wannan sai abinda ake kira wato tawfiqul ma'lumat alarma isa cikin da'awa manhajin mu na da'awa na musulunci ba wai bature ne da koya mu ne da zamu da'awa ba tawfiqul ma'lumat wasiqa daga abuna wanda an ka daure falayu ma idin la yu'adhibu azabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad shi yasa malaman hadisi in mutum yardaddina su ce mai thiqa amintacce na ana karɓa hadisin shi Na'am.
to tawthiq kuma yana nufin daurewa tan tan tan tan Na'am.
to tawthiqul ma'lumat shine ka daure ilimi abinda zaka faɗa ya zama to akwai hujja da dalili shine yanzu cikin wannan da ake ce ma ever academic wane ne na faransanci ad-dirasa al-akademiyya al-hadith al-mu'asira tahtaju ila al-masadir wal maraji' wal ihsa'iyat
na'am magana to shi ne taufiƙul ma'alwatu wannan ƙur'ani ya riga ya haɗe shi in za mu faɗar magana ko ga kafiri ne gaskiya gaskiya ce Na'am.
wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu na'am Allah ya ce kada kyamar da kuka yi waɗansu mutane ta sa kuka yi musu ta'addanci ga Qur'ani ya faɗi wannan Gaskiya.
wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu kada kyamar waɗansu mutane ta sa ba za ku yi musu adalci ba shi yasa mu a wajen da'awa ko da za mu faɗi abin da ya shafi kafirai mu yi hattara masu da'awa kan mu yi musu ƙarya gaskiya abu kaza in mun ce ya faru tabbas abin nan akwai dalilan da suke nuna wannan abin ya faru Gaskiya.
in kuma kafiri ya faɗi magana in gaskiya ce mu ce gaskiya ce sai dai tana yiwa shi ba gaskiyar ta dame shi ba haka amma kada kafiri yanzu in kafiri ya ce misali Allah ɗaya ne sai mu ce ba gaskiya yake yi ba ai gaskiya ya faɗa haka ne
an fahimce ni Na'am.
sai dai wani ubangiji yake nufi amma dai tabbas Allah guda ne wannan magana gaskiya ce bai yiwa dan mutum shi na kafiri duk abin da ya faɗi mu ce ƙarya ne kuma bai yiwa mutum dan shi na musulmi duk abin da ya faɗi mu ce gaskiya ne haka ne wannan kenan ba gaskiya za a bi ba Haka ne.
balqis malikatu saba duk da yake sunanta bai tabbata balqis ba a cikin Na'am.
nassi Mm.
an gane ko na'am lokacin da ta faɗi magana tana kafira Allah ya gaskatar da ita Allah.
kadiba cikin muqaddima ta adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an sheikh muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin Amin.
yake cewa na'am lam yakun kufruha mani'an min tasdiqiha Allahu kafircin ta bai sa Allah bai gaskata ta ba sai Allah ya gaskata ta a ina a cikin suratul naml in qalat innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun tace innal muluka masu mulki idza dakhalu qaryatan in sun shiga wata alqarya gari kenan afsaduha za su bata garin da yaki inda sun shiga da yaki wa ja'alu a'izzata ahliha adilla za su maida masu daraja a cikin ta kaskantattu kaga babba an kama shi ya koma dan kasu balma a maida shi bawa a saida shi sai an ka ce wa kazalika yaf'alun waɗansu malaman tafsiri sun ka ce alwawu wawul atfi kenan tacce haka ne suke aikatawa magana ta ta wasu malamai suka ce a'a alwawu wawul isti'nafi ce magana ta ta kare daga nan Allah ne da kanshi ya gaskata ta ce wa kazalika yaf'aluna aikin su kenan Allah.
haka suke aikatawa to ga ta kafira ce ba musulma ba a lokacin bata musulunta ba tunda daga bana ta musulunta qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaymana lillahi rabbil alamin na'am to ka gani kenan tawfiqul ma'lumat in zaka hudin magana in kace a Allah ya ce a ji wace aya ce a wace sura ne a wace aya in kace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a wani hadisi hadisin kuma ya inganta ko bai inganta ba in ka ce malam wane ya ce a littafin shi wani littafin a wuri kaza a koko a wani in ma wani na malami ya dauko ka ce malam wane ya dauko daga malam wane ya ce kaza naqlan an fulan shina nan cikin qawaidul bahthiyya ilmiya
na'am shedan hoyayyi magana kuma wanzu asali ce gaskiya yake yi da shedan yazo ya sata abinci gidan Abu Hurairah so uku me yace mishi ga na karshe ce mai amma innahu sadaqaka wa huwa kadhub amma innahu sadaqaka yace yayi maka gaskiya amma ana nan da ya kodi magana ce in ka karanta ayatul kursi tana tsare ka sadaqaka wa huwa kadhub amma shi makareci na dibo cikin balaga ta manzo sallallahu alaihi wasallam Wasallam.
abu na farko sai ce sadaqaka fi'ilina li'anna al-fi'l yadullu ala al-hadath wa huwa kadhub sai amfani da jumla ismiya allati tufidu thubut wal istiqrar sadaqaka nan yayi maka gaskiya wa huwa kadhub amma shi makareci ne domin mai gaskiya yana iya yi ƙarya daya makareci na iya gaskiya daya na'am bai ce maka innahu sadiqun ba sai ce sadaqaka nan yayi gaskiya wa huwa kadhub mu ko in baka son mutum sai ka ce duk abin da hudi ƙarya ne Allah.
in kuma kana son mutum har da ƙarya yake ce gaskiya ce subhanallah abu na ƙarshe a wannan isa saboda lokaci ya fara eh, zuwa waccan lokuta ta hiwarin barta cikin ɓangaren da'awa mai da'awa daga cikin uslubi na da'awa akwai almuqarana wa tahaddi mu yanzu musulmi muke aqidar mu mun yadda da ita ahlus sunna muke muna akan aqidar salaf duk wanda yace akwai aqidar da ta kai tamu ko ta hita mu ga hili ga mai doki zo ka kawo muna dalilai mu muna bauta ma Allah subhanahu wata'ala yanzu da mai bauta ma Allah da mai bauta ma saniya suna zama ɗai Ayyo.
ƙasar indiya hindus fiye da mutum miliyon 500 mutum fiye da miliyon 500 suna bauta masaniya shi yasa suka yi ta faɗa da musulmi ba la hawla wala wallahi kas- wani lokaci suna kashe musulmi saboda su suna can suna yi yi masaniya su jira suna duka mata sai musulmi ya samu yuka eh a yanki sai a yanki da an yanke ujiran ɗin muka yi a aza saman wuta Mm.
kaga shi wanga ya ce Allah kai in ba da ne toshewar basira ba Allah Isa ko ko rashin rabo yoshi kaka ce ma abu Allah kaga ana yanka shi ana cin nama ana koshi kace mai Allah Allah za a yanka a ce Allah aka yanka a ci la hawla wala quwwata wani mallami a Najeriya an ka bashi wuridi zai zan Allah to shikenan da an ka bashi wuridi ana buga shi wuridi ban hadin garin sai zan Allah ana nan ana nan ana nan shikenan sai wata rana guguwa ta taso na'am ya hita bakin gari guguwa ta sashi tsakiya shi yinan ta yinan da shi shi nan tabbuɗe buga shiga ƙasa kai da kai ya samu ya hita Na'am.
ko da yanzu zaka gida sai ce ya gane ba Allah shike ba don Allah bai kokowa da guguwa mun gane ko to don haka duk wanda ya ce aqida mu ba ingantatta bace mun kalubalance shi a duniya kuma mu karana muna shirye duk wanda ya ce akwai wani hukunci da ya na musulunci ko mu- ya to ai comparison ya to a yi comparison a gani mu mun ce zina haramun ce su ko sun ce a'a mace in ta kai 18 daidai na mun ce musulunci shine ci gaba dan boko ya ce le coran est déjà dépassé on a besoin de la civilisation moderne sai mun kabar shi da tomi civilization modern sai turawa sun kace kato shi armi kato mace ta armi mace yanzu shi na cikin civilization kato shi kwanta da kato shi ma yana cikin development ta wai kai muna comparison المقارنه والتحدي to nukta ta alhiwar insha Allah ta'ala sati mai zuwa in Allah ya kai mu da rai za mu zo sai a dauke ta a ci gaba da wannan tatbikin in ya kare sannan a ci gaba da wasu bangarori da suke nuna turawa suna yakar musulunci wallahu ta'ala a'lam abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada Amin.
wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah yan uwa an ka ce laihin daɗi karewa Eh, karatu ya koro ya zan karatu gaskiya kuma le- lokaci ya yi muna halinsa muna fatan allah ubangiji ya amfana da mu da abin da malam ya karanta da muwa allah ya sa na aiki da shi mu ɗauka mu aiki da shi muna fatan allah ubangiji ya tsare mu da ƙasashenmu da ƙasashen musulmi gabaki ɗaya amin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما آمين.
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين.
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه آمين.
في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين آمين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين آمين.
وانصر عبادك الموحدين آمين.
واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما آمين.
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Armand tsaya. To. Sabo? Wai Allah. Ni? Ah, to Armand. Sassan abin tsayar suka tare da lokaci. yanzu da wala da shi da wata haya in Allah ya sa tsakanin fata shi ba sa abin da Alhamdulillah ba ki da kun shi ne nace kamar ni in ni ne ai ban tsaira ku sai